ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da ashirin daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba wani ciki a ƙarshen surar da gafiya surar da mu'min sura ta arba'in wanda muka kai ƙarshen sura kuma ya kamata mu karanto wasu daga cikin durus kafin mu shiga sura ta gaba ita wannan sura mai albarka wato na farko dai a cikin durus ɗin da muka koya mun san sunan da cewa suratul ghafir ko suratul mu'min mun ji wannan saboda kasancewa wani bawan Allah da gaske wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun sannan kuma mun ji a karatun da muka ji a darasai bakwai cewa an saukar da ita sura ce makkiya sannan ita ce sura ta farko daga cikin al-hawami hamin hamin da aka rasu guda bakwai sannan mun ji cewa tana da ayoyi guda tamanin da biyar a lissafin mutanen sham da kuba sannan tana da ayoyi tamanin da hudu a lissafin mutanen makka da madina babban jigonta da take koyarwa sura shine tana nuna girma alqur'ani da mu'jizarsa sannan kuma a cikin durutsin mun ji cewa lallai alqur'ani saukacce ne daga Allah madaukakin sarki ba wani ne ya zo da shi ba daban sannan mun ji Allah yana gafarta zinubai duk yawan su mutukar mutum bai mutu ko da shirka in dai mutum bai mutu yana shirka ba in yi duba Allah madaukakin sarki zai yaje mata sannan mun ji daga cikin group din akwai wato idan Allah ya baka dukiya kasancewar wani mai kuɗi ne ba dukiya ne Allah yana san ka ba bai ji wani cewa kawai da Allah ya baka kuɗi kace Allah yana ganka kai kuma da bai baka ba baya ganka mun ji daga cikin durutsin da muka koya a wannan sannan mun ji darasi na gaba yadda sura take nuna mana gugurmaya tsakanin ƙarya da gaskiya domin kun ga yadda aka tabbaza tsakanin Fir'auna da yan tawagarsa da wancan bawan Allah mu'min ali Fir'aun da kuma Annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma mun fahimci cewa lallai gugurmaya da tsaka abu ne ilimi duk ina da raka da ba gubar waya da kan ƙarya da gaskiya haka aka dace kuma har kiyama da dai haka za a ta biya cewa ƙarya da gaskiya kullum fada ba ta zama guri daya sannan mun fahimci cewa lallai jin daɗi da samun nutsuwa yana ƙarƙashin abubuwa guda biyu an gane ko girmama umarnin Allah maɗaukakin sarki da kuma tausaya wa bayinsa wannan shine jin dadi a karkashin wannan abu biyu ne idan babu wannan wato mutum ba zai taɓa samun mutuwa ba sannan mun ji cewa sura ta koyar da mu falalar yi wa muminai addu'a domin shi amfani yi wa wani ma addu'a daban idan yayin da kake masa musamman a bayan idanka sai mala'iku kai ma su ma domin wato ka dace kai ma sai su ma an gane ko yawwa saboda haka sannan kuma mun ji sura ta yi bayani akan kusantowar alkiyama cewa lallai alkiyama ta kusanto da abubuwan da ta kunsa na ban tsoro sannan darasi na gaba mun ji cewa azzalimai ba su da wani aboki ko dan uwa da zai fi su ranar alkiyama sura ta koyar da mu haka sannan darasi na gaba sura ta koyar da mu cewa lallai ilimin Allah madaukakin sarki ya gane kowa da komai ba wani abu da za ka yi Allah bai san shi ba sannan sura ta gaya mana cewa lallai a tafiya mabudin ilimi eh idan mutum ya tashi yin tafiya ko shakka babu jin samu darasi da yawa za ka ga wanda iya gurin da yake kawai yake duk yawan ilimin sa za akwai abubuwan da wato zai zamto ya samu tasgaro wajen iya bayanin amma idan mutum yana kan fita ko yaya ko a cikin kasar su ne a ce a cikin kano ya zaga alal akalli lokan gamban din na 44 alal akalli guda 30 da sai yana da dan wayewa a Kano din amma in ji guri da ne iyakacin Kano zuwa ta da gari daga wurin zubar da wurin zubar to za ta samu matsala wajen a ta bayanai tana cin karo da juna to da haka wannan jini sannan kuma wato sura tana koyar da mu cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya rubu azabtar da shi to ba wanda yake zai hana babu sannan sura ta koyar da mu cewa al'umma fara ta judi ta fi wannan al'umma karfi da komai da tasiri a ban kasa duk wani abu da kake takama da shi to al'umma da ta wuce ta fi ta kamar da wannan sura ma da za mu shiga za ta ƙara kawo irin wannan misalin sannan sura ta ambaci firawuna da karuna da hamana saboda ne saboda shine jagororin fada da annabi Musa shi da amma kaga ba su kai bane ai wayannan su ne a kafir hujjar biya din shi za ka ambace su kawai ba sai ambace ambace sauran ba tunda an faɗi jagororin sannan sura ta gaya mana cewa lallai jifan wanda ya zo yana kokarin kawo abubuwa na gyara ko gaskiya ba sabon abu bane mutane su jije ka da wani abu ko ai ma shar da ma a cikin al'umma wannan ba sabon abu bane sannan mun ji cewa Fir'auna a je sau biyu ya ba da umarnin kashe yara banda ma annabi Musa karka kafin aiko annabi Musa ya za a kashe yara bayan an aiko shi kuma ya kara duk mun ji a wannan sura ya kara ba da umarni karo na biyu wanda anan ne muka ce ɗabi'a ce irin bomular da jama'a amerikawa da arnan duniya suka ɗauka da yadda za a yi karar da al'ummar musulmi bomular fir'auna ce asali sannan mun ji cewa fir'auna ya yi wa annabi musa injili sannan ya halatta mutum ya ɓoye imaninsa wanda ya taso a kudu iyayensa duk an ne kuma ya karɓi musulunci ya halatta ya ɓoye sosai kuwa ta hanyoyi daban-daban ya halatta ana samun haka har sai wasu su samu su gudu su samu wato gurin da za su fashe don gudanar da addini sannan sura ta nusantar da mu tasirin sufantuwa da imani ga mai da'awa da ƙarfin hali gari ana son mai da'awa ya zanto kar ya zanto yana da'awa kuma ya zanto ayyuka da yiri sun gabas yayi yamma ya kamata ko ba komai a ga alamu a tare da yana kwatantawa sannan sura ta gaya mana yadda wato barazanar kisa da kuma ɗauri da azabtarwa a da tsakan abu ne to an ka taso akan matsala ta gaskiya to za a iya ma barazana da wannan sannan sura ta tana gaya mana kwaɗaitarwa da tsoratarwa wajen abin da ya shafi dawa ba a so mai dawa ya zanto kullum ayoyinsa na wuta ne kawai ta sa a wuta a ce ba a zo an fahimta da kyau yawa wani wani malami yana gaya mana wata ran ya je wani waje ya yi wa'azi shi mutan garin wani karamin ƙauye ne su ci wuja ba dama Allah yana da rahama saboda su wanda yake mutu wa'azi kullum mutu yake kai sai ta ɗau dama akwai romo irin wannan suke tambayar da saboda shi malamin ya saba kullum ya zo ga musu kuma Qur'ani ba haka yake ba kamar yadda a wannan surar ma zamu cewa idan ya ci zane ce ya hura kowa sai a bashi haƙƙinsa sannan surar ta gaya mana yadda ya kamata a tunawa mutane labarin mutanen farko a rika tunatar da shi ma ka ko a yanzu ai wani ya zo a layin ko kanin ku zai rawa kai ba zai ka ja mar aya wani lokacin da mutanen da suka jure ko wanda suke da rai amma suna nan sun zama ba su da wani amfani cikin al'umma da su za ka wajen misali cewa a cikin layin ku ba ku san mutane kala biyu wani da waɗanda suke ashabu yamin da kuma ashabu jimal to su waye kake so ka yi zama irin shi kenan ka ba shi da rabi yana so ya zama irin wa'ancan aljihun baya ban imani kaga dai ya gani kaga da suka ce ba wani da kaga ya taso da rayuwar da yanzu a yake sha'awar wanda kuma wa kaga baya sha'awarsa ko da baya san sa ko da yana mara kada ya san ba mutum banza ba irin wannan misalin yana tasiri shi ma a cikin kwakwalen musamman matasa teenagers masu rawar kai yana tasiri sosai wani lokacin fiye da wato fiye da ba ka jawo wa mutum aya ko hadisi an gane ku sannan mu fahimta cewa lallai a shari'a tana hannun Allah madaukakin sirri an gane sannan mun ji cewa sura ta gaya mana mutanen Masar ba ba su imani da Annabi Yusuf ba bare kuwa har Annabi Yusuf ya bar wato ya bar duniya ba su imani da shi ba haka ne ma ai kun ga ai mun na suka rike yi lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wato ya bar duniya mun na suka rike yi sannan kuma mun ji sura ta gaya mana cewa Allah ne yake ba da kariya ga bayinsa gawa ga wanda suka shirya masa sharri sannan Allah madaukakin sarki ba zai taɓa wato karɓar hanzarin mushriki ba mun ji a wannan sura in dai mutum yana shirka ko duk garin na duk dangin sa malamai ne mun ba da misali da ayoyin shirka hujjatuna Allah ba zai kula su ba kwarai kuwa in dai shirka ta shiga yanayin kuma ya mutu a haka sannan mun ji ta ƙara mai da mana kusan cewa alkiyama cewa lallai babu makawa sannan sura ta gaya mana cewa addu'a fa ibada mutum baya zuwa ya kwanta kawai ya jira cewa wai bari ai mana addu'a shi domin addu'a ibada ita kuma ibada kowa shi zai wa kanka wai kwanta zo ni yadda matarka take kanta majnun laila ko ko ko romeo da juliet ba ta yi wa sallah azhar ba bace zaba dole ka barka to da aka ibada kowa jijewa kansa sannan sura tana gaya mana cewa duk wanda ya take girman kai ya na ji roƙo Allah madaukakin sarki sau tsaba girman kai to wuce taimako masa sannan Allah ya mana bayani akan yadda ya halitta wato halitta dake dake kaga har zuwa balaga aka zuwa gaya mana aka ji gabar hala ta tsufa ba cewa tsufan ba ya zo muka yi bayani a kan cewa ya kasu wajen kashi uku mun yi wannan bayani sannan sura ta gaya mana mummunan ƙarshe na masu girman kai sai kuma sura ta yi bayani a kan yawaitar ni'imomin albukin sarki ga bayin sa ni'imomin suna da yawa kwarai da gaske to wannan dai ina ga mu takaita a haka saboda za mu shiga sabuwar sura sura ta 41 muna roƙon Allah lokacin sarki ya aga zamanin wajen biya wannan sura didi ta fassarawa didi ba mu ikon aiki da abin da ya mutu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace hali mun ja bayani akan irin waɗannan wato al-huruful muqaddara ita wannan surar kamar kafin mu shiga sura ce ta 41 an ka faro lissafi daga sama ana cewa suratul fussilat saboda wato bayyana fussilat din a cikin wato surar aya ta uku kitabun fussilat ayatu malai suna cewa wato mafi yawancin surori suna zuwa da suna da suna suratul hujurat suratul kaza haka suratul baqara ta yi sunaye amma ita wannan surar sai ta zo da fi'ili fustilan ayatu fi'ili ne wannan shi kansa wani hasken makaranta ne wani wato wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata ɗaliban ilimin kirki cewa wata sura ce ta fara da fi'ili za a yi ma wannan tambayar a cikin surorin alkur'ani da ke suratul fustilan saboda haka ana kiranta da fusilat sana ana kiranta da suratul sajada domin a cikin hawamin guda bakwai halin da muka gama ta farko da suratul gajir ita ce ta farko suratul aqab kuma ta karshe ko so da haka a cikin wannan surorin gaba ɗaya ba wanda sujjada ta fado a cikin wannan surar da muka shiga idan ke cewa suratul sajda an gane ko sannan kuma a suna ce mata suratul masadi wanda za mu zuwa karatun mu da yawan Allah ya nufa za mu ji ayat da yi magana a wannan cewa al-masadi shine kamar fitilu da Allah ya saka a sama wanda ya kira da wannan sunayen guda uku ko dai suratul fussilat ko suratul sajda ko suratul masadi ana kiranta da wannan sannan an saukar da ita a Makka ittifaqan ba ta bani gaba ɗaya gurin malamai cewa ƴar maka mun ji irin wannan bayanin maka ce sura maka ƴar maka shi ne wanda aka saukar annabi na zauna a maka bai hijira ba ko da a yanzu madina aka saukar da ayoyin da za a kira wasu makkiya an fahimta da kyau ko misali ko da kano yanzu ba za a kira ayar kanawiya ko surar kanawiya ba domin yana zaune a makka a to sunanta makkiya yana makka bai yi hijira ba wanda ya hijira ko sai a ce madaniya an fahimta da kyau ko yawa ko da ya zo kaga ai akwai yayin da ya zo maka za ku iya tunawa aka sassaukar da shi irin su wata kuyoman turja'una fihi ila Allah amma surar bakara ai madaniya ce kada wani an ce markar sura ce a saboda yana zaune a ina a Madina an fahimta ko al yawma akmaltu lakum dinakum ai ka yana maka ko a hajjin ban kwana amma ba kira wuce ne ba ba kira ta makiya ba domin annabi yana madina a lokacin to shine wannan shi ma sannan ita ce a jerin sauka ita ce ta 61 a cikin surori 114 da muke da su sannan ta sauka ne bayan suratul ghafir wanda muka gama yanzu kafin zuhur an yi jawa tana tsakiya ita ba ta da iskani ayoyin ta 54 amma a lissafin mutanen Kuba amma lissafin mutanen Makka da Madina ko ayoyin da 53 amma mutanen Sham da Basra a lissafin ta ayoyin ta 52 sai tana da kalmomi guda 700 da 99 kalmomin da sannan tana da harafai guda 3350 Jigon ta babban abin da take koyarwa shine kaɗaitar Allah madaukakin sarki da gaskiyar alkiyama kun ji kusan kowace sura za a ta bayani cewa alkiyama fa gaskiya ce ba wa Allah wannan misalin da muke yawan bugawa koda koda mutum bai mutu ba iya shekaru da Allah ya yi ba kawai ya yi ta da shekara ta zago ba raguwa kai wallahi raguwa kai kana shekara bakwai kana ta girma yanzu za ka gano nan gaba za ka gane rayuwar ƙuruciya ta guda biyu yanzu kai da kake ji abin da zai daga manzuwa kai ka buɗe kwano ko da shi shi da ake so ka bi iyaye domin kai baka san kanka ba ba rayuwar da zaka zo ka fara tunanin nika baka fara shiga ta tunanin bai ma ake iyaye su suke ma cewa ya kamata fitin ɗinka tunanin rayuwar ka ba su suke yi wallahi su suke yi kai kwata-kwata baya gaban kawai ka sa kaya a baka kuɗi ka ci abinci ka fita to saboda haka kaga wannan kenan sannan sura tana ko wato gaya mana manzancin annabi alaihi salatu wassalam sannan sai kuma girman alqur'ani sura ita ma ta kara bayani akan girman alqur'ani to Allah yake hadihi kaga da hadihi abin da zamu ji ne Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik kamar da muke faɗa a kowanne farkon kowace kowanne hurufin muqatta in ka ga dama ka kara bayani da ke Allah yana kalubalantar kafirai cewa kamar yadda wato kuke larabawa da yaran ku aka saukar da Qur'ani da hurufin mabani alif ne zuwa yawo to misali da za a baku na arabar da aka yi da adami da su aka saukar da Qur'ani kuma ku isa ku dauka ku karanto na ku shine challenge da ni wayannan ma'anonin guda biyu su suka fi kwari yayin da zaka fassara nun qaf sad an da tawar da alif lam mim ra da alif lam ra duk wannan fasara ta fito don shi ne ba za ka shiga kama kama ba cewa a tana nufin kaza min tana nufin kaza wannan duk tunani sai Allah yake ne tanzilun min ar-rahman ar-rahim wa ne mutum tanzil ai hada tanzil mubtada din an gode wannan da kuke ganin littafin nan saukacce ne wanda aka saukar da shi min rahman daga ubangiji ar-rahman wanda yake da wato gaman biya rahama shine ar-rahman da yasa nake gaman biya domin wannan rahama ce ta da ta da ba ta aure shine za ku ji masu fasar tafsir da rayuwar suna cewa bi rahama a duniya ko sannan ar-rahimu bil jinni a lahira domin rahama ta shafi kowa ba a ware ba a ta aure wannan rahama ta jibi wane mutum ka gani iya numfashi da mutum yake yi da kai komo da duk abubuwan da zai aiki a ƙarƙashin rahamar Allah ne to sai kuma sai arra'imu wato rahamar da ba ta da iyaka wanda ba ta da iyaka shine ka ga ba iya duniya ba har lahira shine sai tsara mata wannan wasu kuma sai ce arra'imu mai jin kai a lahira kaga ai iya mu'minai da musulmai za a ji kai a lahira duk da wasu a farkon bakara wanda ku iya tuna wasu shekaru da muka zo inna allaha bin nasi da ruhu rahim akwai da suka yi martani akan wannan Allah ya cewa bin nasi ba bil mu'minina ba amma kuma wani ya ce kana bil mu'minina rahima irin wayannan ayoyin kamar mun yi bayanin ta gura an gane ko to tanzilun min ar-rahman ar-rahim saukacce ne daga ar-rahman wato ubangiji ne rahama ga mabiya ar-rahim mai jin kai kamar da Allah ya ce kul nazala nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq a cikin suratul nahl da ya mutu cewa wanda ya saukar da alqur'ani shine ruhul qudus malaika jibril bil haqq da gaskiya sannan ya faɗa a suratul shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin cewa lalle wannan littafin bala tanzilu rabbil alamin tabbace ne daga ubangijin dalibai nazara bi ruhul amin a ruhul amin shi ya saukar da shi ne wa malaika jibril kaga can gurin Allah ya kira wuce da ruhul qudus nan kuma ruhul amin duk shi ne an fahimta da kyau ko amintacce to sai yake cewa ala qalbika wato ala qalbika akan zuciyar ka ta kuna min al munziri dan ka kasance cikin masu gargadi to wannan shi ne sai Allah yake ne kitabu ai hada kitabu wannan wani littafi ne da nikira dan a kawo littafi dan a girmama littafin cewa wannan wani littafi ne da fusilan ayatu da aka rarrabe ayoyinsa da yake nufi da fusilan ayatu shine ba da yake ce wato alfawati ko ta aya idan aka zo karfi sai aka ba alama alhamdulillahi rabbil alamin aya shine fatin da abin da ya rarrabe kaga bai nuna ba cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahman illa ake haka aka bari ba ba wace ba wani abu da ya rarrabe ki za ta samu sabani cewa ina za a tsaya to shine fussilat ayatu wanda Allah ya rarrabe ayoyinsa daki daki shine fussilat an gane ko eh to shine ma da yake wato fussilat ayatu ay buyyinat ma'ani wa uhkimat ahkamu an yi bayanin ma'anoninsa sannan kuma an kyautata hukunce hukuncensa ya Allah yake Qur'anin Arabiyyan ay al-makruh al-Qur'an da ba abun karantawa yake ne da ubi asma'i arwani sujudi bihi yukatiru al-layla tasbihan wa qur'ana haka azabi yake bada kanwa sai na Usman yana faɗa yadda aka yi mai yankan rago akwai yadda da kyau cewa kaga ya dau azumi ya zo yana karanta alkurani shi ta haura in tawaye duk bayanin da zai yi cikin sa yake cikin rubuta gurin da yake sujjada da shi sannan yana raba dare yana karanta alkurani yana da sallah shi ne wata tasbiha yana da sallah wa qur'anin da karatu ai wa qira'ata yana da karanta alkurani haka ce ma wannan wato hawan kawara to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa an kyautata ayoyinsa shine Qur'anin Arabiyyan ai fi hali kaunihi lafzan Arabiyyan shi al-Qur'ani lafazi ne balarabi Allah bai ce inna anzalnahu Qur'anan Hausawiyyan a Qur'anan Arabiyyan sai kai kokari ka koyi shi domin balarabi Qur'ani zaka ga na ga ba da wannan misalin mutum babarbari bafulatani in ya muri dai ya rage amma in yazo biyo Qur'ani ba za ka ji da ba da yarbanci yake biya ba ko ba da barbanci ba ga yan barna nan za ka ga yan barna ko yan barna a ce ma ita sai na ɗaya a musabaka kuma a Dubai ko a Saudiya a gaban larabawan ta biya sun gane cewa wannan ba ba da barbanci ta biya wanda larabci ta biya to haka ake so ka biya Qur'ani za ka gani in kana kallon musabakar duniya ko wanda ake yin ta da kasashe ne daban-daban za ka kowa in ya zo baya ji kowa baya jin yaran kowa amma yana jin Qur'ani in ya zo za ka Qur'ani yake biya ana bibiyarsa da zarar ya kuskure guri kaza yadda aka yi wa ɗan Najeriya gyara ba hauke haka za a yi wa ɗan wato dada ko ɗan Najeriya ko ɗan kaza duk inda daya to da Qur'ani ba wanda yake da wannan mu'jiza shi da wani mawaki yake cewa ja annabiyuna bil ayati fasarama wa ji'tana bi kitabin ghayra munzalin آياته كلما قال المجاجد يزيدهن جمال الحس والإهل annabawa sun zo da mujirozin su kowanne annabi Isa ya zo da annabi Isa ta shi magatu ne mutum ya mutu zai ce tashi da yake da Allah da jina a suratul wato suratul Ali Imran ko saboda haka za a ce tashi da izinin Allah fa yaqulu khayran bi idnillah ya tabi ya tabi ya ji yin komtao ya sassaka tsuntsu kawai sai tashi da izinin Allah ya bar ya gariya ta kaga wannan mu'jiza ne amma yanzu tana ina babu annabi Musa alaihi salatu wa salam ya zo da sanda da sa hannu a hammatar sa ya fito da shi ya zama tutuna ko fitila mai haske duk wannan mu'jiza ce da wannan ayoyin guda tara da ya zo da su amma yanzu ba ta shi ne ya annabi ne bil ayati fansara duk sun kare wajida na bi kitabi amma kai ka zo mana da wani littafi shine babban mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam gaira munsari wanda ba zai yi ba ayatu ayoyin ta kullama qala al-madajidi da zarar zamani ya ƙara tsawo sabon ta ciki shi qur'ani ana ƙara samun lokaci suna sabon ta an fahimta da jago shine ayatu kullama qala al-madajidi yazidu na jamali al-ikti wal ilmi dadewar ba ita take sa qur'ani ya zama yana da yana da sabon taka banda Qur'ani wanda lafi ne za ka karanta sau 50 sau 100 amma ba ka ji ba sai Qur'ani wannan da aka yi ne kiriya ya ji ya fito a iza amma babu wani misali a duniya da za ka dauke shi kai kiriya jarida aka jiyo ma ta yau idan mutum ya biya ya tsara biyawa to za ga ya da an bi ko ba yana gani da zai je ya yana biya lokacin da ya biya ya haddace shi ma sau tsawo biya da ya budo zai ga da ne a gaba ya ga shi amma qur'ani yaro dan karami a gaban ka aka yi bibi shekarar da goma yana fara abiya fatiha sai ga hankalin sa banda qur'ani babu wani littafi da wannan mu'jiza duk duniya babu ka yake da wannan mu'jiza ka haddace qur'ani ka dade da haddacewa kafin a yi wannan yaron ka haddace amma idan ya tashi yana biyo wasu ayoyi a gaban taro insha Allah da ala ne biyo ta ayoyi kake kamar baka taba jin ta ba ke yanzu wanda Qur'ani babu wani littafi da yake da wannan babu an fahimta da kyau ko shi za ka jin na gaya wasu mata muna karatu magidanta da shi je nake wallahi babu wani maganin da kureji wanda bai da sai da a duniya irin Qur'ani akwai wani daga cikin da ke da ko a masallacin nan ko wajen masallacin jama'a da muka yi dogon hutun nan bayan azumi muka haɗu da shi mun gaisa yake malam don Allah a kokari a dawo karatun yace ka san kuna zuwa karatun nan bara jin maganin da kure shi yace amma yanzu kullun jira ta da wajin da yake ga mu wannan yace jiran da yazo yaji karatu to duk maganar da yake da ita ta tafi yace wallahi baya ja to babu wani maganin da kure shi da bai da sai ita irin irin Qur'ani babu shi ne zai saka yake kyawun tsufa kai shekaru masu kyau an fahimta da kyau ko to wannan shi ne kaga qur'anin arabiyyan qur'ani wato balarabi la'allakum ta'qilun Allah yake ko dan ku zanto wato ta'qiluna masu hankalta kaga shi qur'ani shi ne da la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim barna ba za ta zo ba ta gaba da baya ba inda za a tattara ƙuraren duniya gaba ɗaya za a ƙona akwai yara muna da su ƙanana ne shekara goma sha uku da za su dawo da shi Allah ko ko ɗigo tugu in aka canza shi sun gyara tugu ki da haka hako kowane littafi a cikin ya samu wannan to insha Allah da ala ta ji tara jama'a masana na duniya wasu ma bayan an gaba ce ba haka wani gidan an ajiye a kwamfuta a dawo a yi kwamfayar da abin da kuka dawo ne to ƙur'ani kaɗai yake da wannan falalar to shi ta Allah madaukakin sarki yake wato wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim to ka ce ce arabiyya da balarabi bi qaumi ya'lamun ga mutanen da ke masana wani irin sani ilmu daruri ko ilmu nazari ilmu daruri abin da ake nufi da shi shine ilimin da baya bukatar sai kai wani bincike da wanda ya karatu da wanda bai ba kowa ya sani yanzu misali kamar zafin rana ko jin sanyi yanzu mutum ya ji wannan a jikinsa sai ya yi wani bincike zai gane cewa yanzu yana jin zafin rana shi ne ilimin garuri ko sanyi baya bukatar sai ya yi wani bincike da zai gano wannan da wanda ya karatu da wanda bai ba kowa ya yarda cewa lallai sanyi ya ce wanda ya musanta wannan to sai a kai shakati ko a ce sanyin da ya musanta in dai muka ko ba haka bane sai a kai lalle ya kamata a duba kokolwarsa ilmin nazari ko shine wanda za ka bincike ka gano cewa lalle kaza da yake kaza shine kaza shine ilmin nazari na bincike na rikici mutum gano waye kaza ne to shine ilmin nazari to kaga wanda ilimi ake nufi anan abin nan na farko ko na biyu na biyu domin ya ce ni kaurin ya alamu ga mutanen da suke da sani irin wancan ilimin ba shi ta muka yi magana muka ce ko mutum ya zama emirates ba ma profesa ba mutukar ne da cewa wannan ranar ba ne ta ce ta yi ta wajen yi domin ya kamata ilimin zai gaya masu cewa wannan ranar fa da ta fito akwai da sarrafa ta ko ba haka bane kamata ya ilimin sayansi ya kara ba girman Allah amma yasa yace kula fa kai da Allah ta amuru ni abudu ayyuhal jahilu ya ku tarin gunzumin jahilai wani Allah kuke cewa rodawa yace Allah bara ku jin zargi yake نصيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Allah madaukakin sarki yake Allah madaukakin sarki yake basiran wa nadira shi wannan littafin wato mai albishir ne wa nadira kuma mai gargadi kun ji maganar mu ta baya cewa qur'ani a tare yake tafiya da takalmi ne yayi albishir da aljanna sannan yayi gargadi da wuta duk inda ya zo za ga gafiri da dambi wa qadiri tawbi da jibir aika haka da guda biyu ne to cewa Allah yana gafarta zunubai sannan ya wato yana karɓar tuba amma bai yana hukuma mai tsananin hukuma ne kaga da shi ne to kunna bi duni na jami'a fa in ma ya ce yana kun min hudan fa man tabi'a hudaya sai ne wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga bangaren ɗan aljanna ke sai ce kuma mai gaba wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar wa biha khalidun kaga ya tafi da guda biyu abin da shine basiran wa nadira sannan haka yake innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihim muttaqina wa tunzira bihi qauman wudda kala jiwani tubashshira bihi muttaqina wa tunzira bihi qauman wudda an bukatar alqur'ani ne dan kai ne albishir ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman yudda sannan kai gargadi ga mutanen da suke ba sai ne ne ba ta jin magana kaga ya tafi da ni bangare biyu shi ma an fahimta da kyau ko to shine basiran wannan hira amma ni ba a rada aksaruhum wa hum la yasma'un mabiya yawan suke kau da kai wa hum la yasma'un ba sa sauraron gaskiya ko kada da abin da za a ga musu na gaskiya ba ruwan su ne ya Allah yake wa qalu ake karka cewa qulubuna bi akinnatin ko ba zukatan mu a cikin murfi yake eh wai an rubuta zukatan wa qalu qulubuna gulfu eh suna cewa lallai akwai ijlal muradi akan zukatan fi akinnatin sannan kuma wato yana cikin wata kurumta shine as-samam shine akinna yana cikin wata kurumta bayan a rufe shi sannan kuma ya kurumci mimma tad'una ko tad'una na ilayhi ko tad'una ilayhi dan dai da abin da kake kiran mu akan sa ka duba kalmomin da suka fara cewa zukatan mu a rufe suke sannan kuma ba ma ji in dai wannan magana da zaka faɗa ne ba ma ji mu kura ne sannan kuma an rufe zukatan mu da wani abu su suke faɗa wannan ba eh tad'una na ilayhi dan dai da mimma tad'una na ilayhi dan dai da abin da kake kiran mu zuwa gare ni shine wakalu fi qulubina akinnati akinna din shine murbi bimma tad'una ilayhi wa fi azanina waqarun sana a cikin zukatan mu akwai kurumta shine waka wa min bainina wa bainika hijab da ka ta kai mu ba tsakanin mu da kai akwai wani hindi akwai wani tsari jabaki bai raba mu da kai fa amal kaza ni ka kai addinin da shine fa amal kai abin da kake yi ne lakum lana amaluna wa lakum amalukum lakum dinukum waliyadi inna la alimin mu ma za mu tafi mu yi aiki akan namu addini wannan shine hausar da suka bayar kawai ka je kai harkar ka ka kare mun bi jamu aka bai da za ga mara gaskiya a yanzu ba haka mara gaskiya wanda yake kan girba mara kyau na kira shi amma magana zai kalli abokan baban da yake masa yan sa'i ne ko ba ka bane kin kawo shi ba kin ma fada wai zai ce wai ɗan sa ido kin sa mana biya mu wai biya adda wani sarƙan da ta dalili da ta ajiri a magana Hadi ko? Kawai, ka kira mutum ka yi mara magana sai ce wai an sa maka ido, ‘yan sa ido. Wanda za su gaya maka gaskiya ba, wanda za su ce wa da barka ba, sai a kira wasu abokan babansa. wai shi ne yan sa ido to shi ne Allah maraukakin sarki yake ba amal inna na amilun wai nan bayan Allah suka ce ka je ka yi aikin ka mu muka yi addini ka ka kyale mu mu namu inna na amilun mu ma za mu yi namu kowa ya rike abin sa shine abin da suke faɗa sai Allah maraukakin sarki yake kul to ke ne da shi ba ta amsa kun ga alamar cewa Qur'ani wato saukacce ne daga Allah ba annabi alaihi salatu wasalam ba yana kawo shi bane da ka duk abin da ka ga ya faɗa ga ya faɗa ya Allah yake kul ga ya musu cewa inna ma kai yufidul hasr ana basharu mithlukum ni mutum ne kwatan kwatan ku tayaya kwatan kwatan misali ne ji ana magana yadda kuke mutane kuna da ido ido ni kuna jin sanyi kuna jin zafi kuna gargadi kuna jin wato abubuwa na farin ciki da damuwa ki ji ma annabin da aka aiko yana da wannan fitar din shine abin da ake nufi amma fa yuha ilayya ni ana min wahayi to an tanan da wuce tunda ni ana min wahayi ko kuma ba ni an fahimta da kyau ko shi da karka kake zawa tsawar dadin murya da dadin waka kace annabi ba mutum bane in kace ba mutum bane wallahi da abin dai annabi mutum ne amma ya fi kowa domin kasancewar sa annabi a wato kasancewar sa mutum yana nuna cewa dan adam yana da daraja an fahimta da kyau ko bisa ba da nake magana akan cewa wanda yana nuna cewa a duk cikin halitta ba wanda take dan adam domin da Allah ya tashi turo wanda yafi kauna sai ya turo mutum ba turo malaika ba ba turo aljanu ba domin mutum ya wuce an fahimta da kyau ko yawa saboda kan kace annabi ba mutum bane kai da abi annabi mutum ne amma ya fi kowa sai ka bar shi iyalin yawwa na daban ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake yuha ilayya annabi yace amma ni ne mun wahayi annama ilahukum ilahu wahid cewa abun bautar ku kaga tauhidul uluhiyya ubangiji ne guda ɗaya tilo wahidu tilo ilahu wahidu tilo guda ɗaya wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah da kansa yake kada ku riki alloli guda biyu cewa za ku bauta a wannan wato law qala bihi ma aliyatun illa allah la fatadata ai da ake akwai allolin da yawa ba akwai Allah sama akwai na kasa da al'amari ya lalace dan sai na sama zai ruwa na kasa yake bai shirya ba bare kuwa sai san bai shirya ba kaka take kai man ruwa in ya man ruwa kuma a ce yake an bai da rage ko yawa amma ko shakka babu a ka ga cewa aikin sama da na kasa ne aikin Allah ne guda ɗaya ido da waɗanda suke cikin shi ne ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi ku neme ta ku tsaya zuwa gare shi wasabbiru ku nemi gafarar sa wane mutum misali fi dunub da irin zunuban ku da suka shuɗi sai Allah yake wa wailun azaba ta tabbata lil mushrikina da waɗanda suke mushrikai su waye mushrikan su الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Allah madaukakin sarki kamar ka tambaya su waye mushrikan ya Allah yace allazina la yu'tuna zakata su da wanda ba sa bada zakka wa hum bil akhirati hum kafirun sannan sun kafir ki lahira ba ke da ita ba ba ke da ba kuma wannan kun ga mun ja faɗa yarda da lahira yana da ma'ana biyu akwai lisanul hal akwai makani wani lokacin ba sai ka faɗa ba ayyukan ka ne da gobe su suke nuna ka yarda da lahira domin a gaban ka ake mutuwa wance kowa ne makofin da yanzu babu shi kenan kuma da kuka kai kuka rige ba wato ba za ku tsara jin duniyar da waje a yau mutanen ai wannan ya kawata ka gane cewa akwai lahira ya kawata ka bari ya sannan a gidan ku an mutu a makotan ku an mutu a dangin ku an mutu a wurare daban-daban kilas ɗinka ya mutu mutane daban-daban sun rasu amma duk da zaman ba wa'adi ba ƙara ce yadda kake yi to wannan shi yake nuna wata yadda akwai lahira ba irin masu magana cewa daga duniya ce ka nuna yawwa irin masu wannan izinin an gane ko to anan ayar kafin mu wuce da Allah yake allazina la yu'tuna zakata shi ne waɗanda ba ta bada zakka wata irin zakka ake yi domin ayar masiya idan kake zakka sai mu ce to dama zakka kin a maka aka saukar da ita asali kowa ya san cewa da zakka da sallah da azumi ai na ka saukar da a Madina daga shekara ta biyu ko yawa saboda haka idan kake zakka ake nufi normal zakka sai ake to kana nufin zakka tun daga maka Allah yake a fara fitarwa kuma su mushrikai al-mukhadabuna wato bi shari'a ne cewa su ake tuhuma mutum da ne musulunta ba ba za a tuhume shi da ba da zakka mushriki da yake nufi da wannan yanzu ne malamai suka ce malam yake almuradu bi zaka fi taharatu nafsi min al-akhlaq al-radila cewa barkace rai daga munanan dabi'u su ake nufi da zaka a tazkiya iza shekul islam yana da littafi tazkiyatul nufus an karamin littafi ne amma ya bayani da kyau a cikin wanda za ka ga wato matsala ce ta gyaran zuciya akwai littattafai da yawa da suke magana a kan irin wannan gyaran zuciya kawai sai za ka karkace zuciyarka to kaga sai ce abin da ake nufi da wannan shine karkace halaye daga munanan dabi'u wa min ahli zalika daharatu nafsi min al-shirk mafi muhimmanci daga karkace zuciya ko karkace rai daga ni shirka wa zakatul mali inna ma sunniyat zakatun لأن هذه تيهر من الحرام إذا كانت زكاة دوتيا أن كلا تزكاني سوى الكلا تركة كلا جمسي كلا تركة دوتيا كلا حرام في تعالى كلا تزكاة in mutum zai zo ga zuciyar gaba ɗaya kidnapper ne zai tara miliyan ɗari sai ya ce bari ya fita zakka gononin kenan kamar wanda ya yi wato ƙarfi ne da jini wanda ya ƙarfi da jini ƙarfi da ya yi bai ba ya tara dukiyar zakka kan sarki da nabi ya kwace kudaden jama'a yace kuma yanzu za a fita zakka ko kamar wani yan fashin da suka tare suka tare wasu sun ce kowa ya kawo kuɗin jikinsa wani ya ɓoye wani wani ake wa faɗa kai ba ka tsoron Allah wani shi baya tsoron Allah an gano wani kuɗi a jikinsa wani kai wanda irin ba tsoron Allah ne na lokaci ko eh wani shi baya tsoron Allah ya ɓoye wani kuɗin wannan shi ba shi da tsoron Allah su kuma da za su kwata abin tsoron Allah ne yasa za su kwata yau kaga wata kun sababan ziyadati wannan da ka tana zama dalilin karuwa wa barakati da albarkar dukiya wa kasratu naf'i da kuma yawan amfanin dukiya wa tawfiqan ila amali bi ta'al hakan zai sa ya samu gamdakatar an gane ko kuma ya tsara mun Allah da dukiyar tasa isa imamu qatada yake yamna wanda zakatu abwani su mutirkan da ake magana suna hada wato zakkar dukiyoyin su wa za huwa zahir yace a zahiri ko shakka babu abinda ake nufi zakka ce ne haka imamu qatada yake kuma mafi yayo al-mufassir mafi yayo masu tafsiri sun tafi akan wannan ko ibnu juzayy a cikin wato a tafsir da ulumin tanzil abinda ina duba shi ma akan wannan yake cewa ana nufin zakka dai da kake magana akan da ake magana to ba ta bada zakka kun ga magana ta ta dawo ko cewa Allah in ya baka kuɗi ba to aka ka dawo ka hana mutane kuɗi ka je ka daina wace maka mutane da kuɗi ka koma a zo ne cikin da alamin ba da wannan zaka shiga aljanna in ya baka kuɗi to duk da dukiyar ka zaka shiga aljanna dan za ga wani gaji ne kuɗi a tserowa amma ya fi kowa azumin ne cikin da alamin a ba da wannan zaka yi Allah ya wajahi bi amwalikum wani raba biya kai ya mu wale kun masu kudi wa abuti kun kai kuma amana talaka kai kuma wa abuti kun sai kai azumi amma idan ya hada dubiyin ga kudi kuma ga azumin litinin da alalu to nurul alalu kenan da ba alu bi sura bil udu amma ba daidai bane Allah ya baka kudi kamar ka dai kudin ka koma azumin litinin da alalu Allah ya wanda ba nan in zaka canza dabara ka canja wa dai ba da wannan zaka shiga aljanna ba bi amwali kuma Allah ya wani yana cikin matsala ka je ka bashi miliyan biyar ya fita daga wannan matsala to ka kai bi amwali kum ke kwarai kuwa an fahimta da jago to shi ne abin da malam yake gaya mana a wato a nan cewa ya na ijabar zakati na waka na fitanar kirtani a nuna hijira ila madina yace abin da yasa wafi naza ma cewa zakati saboda wajabta zakka ya faru ne a shekara ta biyu bayan an hijira zuwa madina kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fara wannan kuma surar ko ayar makkiya Allahumma illa an yuqala la yub'adu an yakuna aslu zakati sadaqa to yace malai yace ko shakka babu sai dai idan za a iya cewa asalin zakka kalmar ana nufin sadaka yace sai zai mu dauka cewa a ta abakan da aka yi magana shine wanda ba sa ba da sadaka da zuciya zuwa gari an fahimta da jago yawa mamuran bi ibtida'in bi'ata a karan fari Allah ya fara umarni da cewa a fitar da zakka ana rubin sadaka cewa ka rika bada wani abu daga cikin wato dukiyar ka idan Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ran da kai girbi ranar zaka fitar isa bi halatta mutum ne girbi ya sai da kayan gaba ɗaya zai ci gero a kasuwa ya ce da shi ne mutum ya halatta ba a da ka kautar da jiya ya fitarwa ko mutum ya ce bari in biya tuwa da za a ba bari in biya ba shi kudin a ka ba shi a tu haka wuyo ba hasali baya baya take wa Allah dabaru da wayo ba ba wannan shi ba wannan dabara an fahimta da kyau yauwa saboda haka wannan shine abin da ake nufi da wannan kamar akwai aya karkashi ko ta karfi karanta aya karfi zai mutsaya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
الله أمرك تنسلسيتي إن الذين آمنوا أكيد أولا نسك الإيمان وعملوا الصالحات كما تكي أيوكا نقري لهم أجر سنة دون إلى الله غير ممنون wanda ba ne yake wa bane kun ga nan al-iman wa amalu salih Allah ba yau aiki yake so ba Allah ba kwantiti yake so ba kwantiti yake so shine kawai amsa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum yata bi aksaru amala ba ayyukum aksaru amala cewa cikin ku zuwa ya tafi yawan aiki a ahsanu amala zuwa ya kuma mene ne wato aiki wanda yake mafi kyau shine wanda aka yi shi al-iman wal ikhlas wal muwafaqa imani da ikhlasi da mutaba'a mutum ya dace da abin da Annabi ya koyar cewa shi yake ayi duk wanda aikin da ya wannan layin ba to baya cikin al'amalu salih abin da ya go wannan ji abubuwan da muka faɗa dai Allah to gairu mamnun ai gairu maqdu wanda ba ne yankewa ba abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu dauka cikin jirgi ya ya bi mana muna roƙon Allah mu dauka cikin jirgi da sunayen da kyawawa Allah ya biya mana bukatun mu na alheri wanda sai mana wasiya da addu'o'i na wasiya na addu'o'i Allah mu dauka cikin jirgi ya biya mana bukatun su na alheri akwai wanda ya zo da tambaya Oke, wata aya ya rubuta ta ne da suna ba da shawara za a rubuto aya ya kamata ni da na gane da yake yi ya kamata wani mutum da ya haddace ya rudi ya kwaba zai yi sauƙin kurakurai gaskiya don nan na gane ne ne ke amma akwai kafta amma ne ke wani musara ila da wani cikin su wai a cikin kula ba a har cewa a ya ya kamata ya amfani da ita wajen addu'a to to ban shi ne ke yi gaskiya yana so ya ce idan idan yana da gudu amfani da gudu ke na dan bai yi wani gaba kuma a jiki cewa idan ya ji wa Allah kirayi lokacin da yake wa Allah nan zuwa sai shi ya mani ne gudu mun tsara ila ya da wannan zai amfani ya wanda yake amsa wanda yake cikin damuwa idan ya rufe haka ne akwai da jawo ya mani ne gudu mun tsara lokacin da yake wa Allah kirayi yace ya wanda yake Allah ka biya mu bukata haka dai Allah yake in na bayyana tambaye ya ya man yujibul mustara ila da'ahu yaktubu su ya wanda yake yayi wanda yake sai kunci idan wato ne kunci ne kira shi kuma yake yayi damuwa Allah ka biya mu bukatu na kai mun kaza wannan kira ne ne ke kwaye kwaye domin kun ga har bukari mun bayar da muka dukan aya akwai wanda ya gudu ta da riga a daji suka kwaje ma komai za su suka daji ne tsarara har da tsirai ke ne zuba za su kyale da kayan da su ke wallahi za su kyale da kayan su kwaje komai za su yake zuwa ba su dama an gana da wani bibi suka buge da dariya a ba shi dama wanda ya ga wani wata ya ba shi dama yayi yana daji sallah da ya daji ya kabbara sallah ba sai da miliya yake ya bani bibul muqarrar ya da aji ya wato ya ce to ya wani wannan kawai kalmar ya fada cewa ya wani ina yana wazora ne wallahi bi akar ba sai ji kawai sai ji yayi wannan babban dan fashin kawai yayi tsara ya fadi ya wani maki ya ka jiro mata baya ya tafi da ya kara ya baya kawai da ya ga wani a bayan ya ya ziya da ta wuce ce ba wa Allah dan Allah waye ne shi ke ni ne da kalan mujibul mustara ida da awa sai ka ci kawai abin da ake so kawai yayin da za ka yi roƙon yanzu to kana ciki da bai kana iya halartar girman wanda ka roƙa to wallahi zai ba wallahi zai in dai kana iya halarto girman sa to an gaba abin da Allah baya tsoro ba kafa ana adana kira kai ayi shirki Allah baya tsoro ka Allah ya yarda muna da Allah da shi da jawawa da gobin da maka ka duwan da ke mana wasiya da duniya da kai Allah ka biya mu da hakki ba su neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su akwai uwa da ake da su wanda sun da mutane wadansu yana da kaki a cikin wani kuma ba shi da lafi muna roƙon Allah ya kare su a duk inda suka samu kawukan muna roƙon Allah ga ɗaukin sarki ya su zama da kabi na musulmi muna roƙon Allah da suna yin tafiyawa da komin da ba ka mara ta lafiya Allah ka ba su lafiya ku da wuri lafiya Allah ka inganta lafiya an yi da jarabe da dama waɗanda suka rasu a wannan unguwa da riba unguwa Allah ka idan su da dama muna roƙo Allah da sunan da kyawawa da su gobe da wannan hawa a kan Allah ka zauna da ita lafiya ba su ne wanda da matsala da tashin hankali Allah ka waje yi kawo ku Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan ma Allah ka shirya mana su ka tsora ta hanya wani duniya Allah ka sa mu zama a cikin duniya lafiya abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم اعنا في عطائنا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا رفيق بالجد عما ينفقون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم